العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin Umdatul Ahkam a wannan rana ta subdu yau muna 29 ga watan Muharram 1400 da arba'in da hudu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ashirin a yau ashirin da shida ne ko da nuni ashirin da bakwai ashirin da bakwai ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna fata allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka umratul ahkam mawallafin al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid bin ali bin surur bin rafi' bin hasan bin ja'far al-jamma'i al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 60 ta 600 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam yau za mu tashi hadisi na hudu a cikin kitabu tsahara mana hadisai guda uku sun gabata kuma mun ga hadisin da yake bayani game da abin da ya shahi wato lum'a da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wailul lil aqabi minan nar mana azaba ko gone ya tabbata ga waɗansu digadigai na daga wuta to akwai matsalar da wato musamman mata da kuma waɗanda suke masu aikin fentir haka suna samun kansa a cikin wani yanayi wanda ababen da mata suke sawa na ado birni kenan a saman faracinansu wannan lum'a ne da haka ya kamata su kiyaye duk abin da za a sa a fatar jiki ko a faracina to a lokacin da za a arwala lalle lalle a ga cewa wannan abin an gusar da shi matuƙa yana hana ruwa ya kai zuwa ga fatar jiki amma idan baya hanawa wannan babu laifi kamar irin su su bik haka da sauran shagon ai baya hana ruwa ya kai zuwa ga fata to amma akwai waɗansu tattar in ya dabke maka a wani wuri yakan iya hanawa to wani ya kamata mutum ya yi taka tsantsan yanayi ya kiyaye irin waɗannan abubuwan duk da cewa waɗansu malamai sun yi rukusa idan ɗan kaɗan ne kuma abin kullu kana ta'amuli da shi to ɗan kaɗan an yi rukusa a kan shi shi ma wanda baka gani ba amma ko baka gani ba in dai ka yi sallah da shi daga baya ka gan shi to wajibi ne ka je ka sake arwalla ka zo ka sake sallah domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi da waɗansu daga cikin marwaita hadisi ya ga wani mutum wato a ƙawashi mutumin ya yi sallah ya yi arwalla ya yi sallah shi bayan ya ƙare manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ga wani goton kwacin kamar dirhami guda a ƙawashi ya yi lum'a ruwa bai samu wurin ba nan take annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce shi cewa ya je ya sake arwalla kuma ya sake sallah duka nan kaga cewa ma'ana duk da wani abin da zai kai ya hana kaiwa ruwa zuwa ga fatarka a cikin gaban arwala to ka an yi arwallan arwallan ba ce ban aka yi sallah kuma sallah ba ce wata sallah da aka yi ba arwallan ba na ba sallah ba ce na hadisin mu na yau mala ce alhadisul khamis afwan ke ne wa alhadisul khamis ne ba arabi ba ne za mu tashi ma'ana darasin shi ne darasi na hudu a cikin wannan littafi kuma za mu tashi hadisi na biyar an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أهدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أهدكم في الماء الدائم وهو جنوب wato wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Wudu haka ne Imam Muslim ya fitar da shi a cikin at-Tahara da haka dai ma'ana waɗannan imamani sun fitar da wannan hadisi daga abi huraira yarda Allah tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yabulanna ma'ana kadda ɗayan ku yayi bawali suka ce nan na nahiya ce ma'ana hanni ne ake yi shi kuma wannan fi'ili fi'ili ne mudari ko shi kuma idan la ta shige shi to sukuni ake mishi jazma ake mishi sai a ce la ya gul idan a ce nuna taukid ba ta shige shi ba ya ta za a yi la ya gul a haduku to amma sai aka ce la ya gula la ya gulanna to dalilin da ya sa ya ɗauki wannan fataha domin idan fi'ilul mudari'i nunu taukid ya haɗu da shi to ana mishi bina'i ne alal fataha da masu a cikin filillika wannan filin mudari shi kadai ne ke samun irab ya canza wani lokaci ya zama marfu'i wani lokaci ya zama majzumi wani lokaci ya zama mansuri idan kenan idan ya kasance idan khala min nasibin aw jazim yakunu marfu ko kenan zai kasance rufa zai dauka in kuma jazim ya shige shi mana abubuwan da suke sa a mishi ɗauri ya shiga sai a mishi ɗauri in abubuwan da suke sawa a mishi fataha ya shiga a nawasin kenan sai a mishi fataha ina ta gani kenan shi kaɗai ne ke samu wani amma fi ilimadi kaga shi ma buniya da fataha ne filin amur shi kuma buniya alal jazur kenan alal sukun na haka kenan dai nan la ya bulanna to fi'ili ne mudari an gina shi akan fataha saboda haɗo shi da wannan nunin kin ta tauki mana nunin ce ta tabbatar da abu lalle tabbas kadda ɗayanku a sake aji ko a gani ya yi hutsari filma idda'imi ma'ana a cikin ruwa wanda yake dawwamemme adda'im ma'ana dawwamemme wanda yake wuri ɗaya wanda yake baya gusawa shi ne sai zo da tafsirin adda'in sai ce allazi la ya jiri wannan ba wanda baya gudu kenan dan karamin tafki haka wani dan basin haka wanda ake wanka ko wasu abubuwa ne to baya halitta mutum yayi fitsari a cikin shi sai ce summa yaghtasilu fihi sa'annan yayi wanka a cikin shi wali muslim ruwaya ta imamu muslim ya ce la ya tasilu a hadukun filma idda'in kadda ɗayanku ya yi wanka a cikin ruwa wanda yake dawwamemme wa huwa junub alhali shi yana mai jarama kaga nan hannun mataki guda uku ne na farko an hana mutum ya yi arwalla manaka ya yi fitsari a cikin ruwan da baya gudu me yasa aka hana saboda wannan idan kai kai wancan yi wancan yi mana wannan ruwan zai jirkita sai ya koma najasa ko kuma mana hani na biyu shine an hana mutum ya yawan kan janaba a cikin ruwa wanda baya gudu shi ma dalilin shi shine in kai wannan ya in wannan ya kaga ruwan zai jirkice ya rika tsami ya lalace hani na uku wanda kuma shine ashad shine kai hutsari a ciki kuma kai wanka a ciki kaga an samu tuka da warwara ko da haka kenan ba duk wani ruwa wanda yake a tsaye yake a wuri guda to baya halitta wato mutum yayi fitsari a cikin shi kuma ya zo ya wanka a cikin shi ina ta gani kenan ba ana nihin ba wai in za ka yi in kai fitsarin kai wanka ne aka hana a kai fitsarin kaɗai ba ba an hana ka yi wanka kaɗai an hana to kuma hannun wanda ya yi ka yi fitsari kai wanka to amma da za a ce za ka kamfata ka koma share ka je ka yi wato wannan babu laifi a malamai sun yi saɓani game da abin da ya shafi wannan hannun kun san hani ana ce akwai karaha mana na hayi ne mana hani ne na tahrim ko a ce wannan abin an hana haramta shi ne aka kwata kwata sai su ce a wannan hanin na karaha ne sai su ce wannan wannan hani na tanzihi ne hani na tahrimi ma'ana haramu ne in kai kana da laifi ina ta gani idan aka ce wannan hani ne na karaha to in ka hannu kana da lada amma in kai baka da laifi hani kuma na tanzi mana kawai hani ne wanda kawai an kyamaci abin ne ko ka yi baka da lada ko kai ko kai duka kusan ɗaya ne amma dai an ɗan kyamaci abin shi ne na tanzi mana kyama ina wata fahimta to wannan hannun wanne ne daga ciki da aka ce ka a yi hutsari a cikin ruwa wanda yake tsayayye wanda baya gudu wani hanin ne shin na taharim ne ko kuma na karaha ne a malikiya sun ta yi akan cewa wannan kari mana hani ne na karhanci makuruhi ne wani wata harimi ba ne amma hanabila da ahlul zahiriya sun ta yi akan cewa hani ne na taharim waɗansu malamai sun tafi akan tafsiri mai mana tafsiri suka ce ruwan mai ɗan kaɗan ne to hani ne na haramu in mai yawa ne hani ne na mi na makarufi suna ta na fahimta amma dai wato zahirin wannan hannun zahirin shi mana ta harimi komi ko yawa ne ko kaɗan ne in dai ruwa a tsaye yake baya gudu to baya halitta ka yi fitsari a ciki baya halitta ka je ka yi wankan janaba a ciki ina ta fahimta kuma baya hana baya halitta mana ka yi hutsari kuma ka yi wanka amma malamai sun keɓance ruwan teku haga ruwan teku ba gudu ba yake a tsaye yake a wuri guda amma shi saboda yawan shi sun ce babu laifi idan mutum ya yi shi shi ma dai sun ce yin shi ya fi amma shi nan babu babu hannu a wannan ruwan suna tana fahimta kuma malaman suka sake saɓani cewa shin wannan ruwan da aka je aka yi fitsari a ciki ya zama najasa ko kuwa har yanzu yana a tsarkin shi ruwan da mutumin ya je mana ya yi fitsari a ciki suka ce idan wannan hutsarin da aka yi ya jirkita wannan ruwan to da ijma'in malamai cewa da ya zama najasa duk wani ruwan da najasa ta shiga ciki shi kuma ta jirkita shi to ya zama najasa ne komin yawan shi komin kaɗan shi kina ta gane amma idan ruwan bai canza shi ba idan ruwan bai canza shi ba ya dai shiga cikin shi amma bai canza shi ba kuma ruwan yana da yawa sosai to nan ma sun yi ijimai a cewa wannan ruwan yana a matsayin shi na tsarki ne yana ta gani haka sun yi ijimai idan ruwan ko da yawa ne ko kaɗan ne najasar ta jirgita shi to mine ne najasa ne idan kuma najasar da ta shiga ba ta jirgita shi ba kuma ruwan yana da yawa to yana nami a tsarkin shi to amma idan ruwan ya kaɗance ruwan ɗan kaɗan ne amma kuma najasar ba ta jirkita shi ba to abu huraira da abdullahi ɗan abbas da hassanul basari da ibnul musayyib da sauri da dawud da imamu malik da irin su imamu bukhari duka sun ce akan cewa ba najasa ba ne ruwa ɗan kaɗan najasa ta shige shi kuma ba ta jirkita shi ba suka ce ba najasa bane amma irin su abdullahi dan umar da mujahid da abu hanifa da imamu shafi da sauransu sun tafi akan cewa in dai ruwan dan kaɗan ne daga najasa ta shiga kawai ta lalata shi ina wata gani amma dukkansu dai suna ganin cewa in dai najasa ta shiga aka samu wanda bata shiga ruwa dan kaɗan najasa ta shige shi kuma aka samu wani bata jirkita shi ba sai aka samu wani ruwan gashi nan shi kuma da nisa kwata-kwata bata shige shi ba to aula shi ne ka ɗauki wa wanda da nisa bata shiga ba duk da cewa wannan ruwan bata jirgita shi ba amma da ke ruwan kaɗan ne kuma ta shiga bata jirgita shi ba lalle ba najasa ba ne amma wani shi ya yi shi ina tara fahimta a kenan dai wannan shine sabani da malamai suka yi a kan wannan sai abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko shi ne an nahayu anil bauli fil ma'in ladi la yajri hani game da yin hutsari a cikin ruwan da baya gudu kuma wata arimuhu da kuma haramta wannan din mun ce zance mafi inganci cewa wannan hanin na haramun ne ke inda ba da wanda dalili ba haka kawai ka kama ruwa ka jirgin hutsari baya halitta wanda baya gudu malai ce wa aula bit taharimi at-taghawu kuma abinda ma yafi tantantan a haramta to bayan gari ina ta gari karkace hadisin kawai ai yayi zance ne akan hutsari a'a tunda har aka ce kakkai hutsari a ciki to min babu aula kakkai kashi ina ta gari don wani sallallahu ya hana hatta hanyar da mutane suke bi su je zuwa ga mashaya baya halitta kai kashi a hanyar wani tafki ne can ake zuwa ana ɗaukar ruwa baya halitta a hanyar da ruwa yake bi saboda in aka yi ruwa koro shi zai can zai kai shi sai na kuma kai kaje ka iske can ɗin sai kaje kai kashi a ciki kaga wannan haramcin mana ya fi ƙarfi a kan mutum ya yi kashi ina wata gani kuma sawa'an akana qalilan aw kaseeran kuma duk ɗaya ne wannan ruwan da yawa ne ko kaɗan ne haramun ne ma'ana in dai a tsaye yake ka je ka yi kashi ko ka yi fitsari a cikin shi wannan kuma an yi istisna'in wato ruwa wanda yake na teku muka ce ko da cewa ruwa ne a tsaye amma saboda yawan shi shi baya shiga cikin wannan a wannan halin fa'ida ta biyu shine annahyu an iktisali fil ma'i da'imi bilingi ma fihi hani game da yin wanka a cikin ruwa wanda yake a wuri guda da mutum ya yi iyo a cikin ruwan shine aka hana amma da zaka zo da bokaci ko da wani makayi sai ka kamfata sai ka koma share can kai to babu laifi amma ka shiga ciki ne kai mun ce illar kuma kai kai wannan yayi wancan yayi wancan yayi to da gumin jikinku da kuma abubuwan da suke sai ku jirkita ruwa sai ku lalata shi shi kuma musulunci addini ne na tsafta su ake komi a same shi fes-fes ba a so a samu wani abin da yake gurɓacicci malaki cewa lasiyya marjunu musamman kuma mutumin da yake da janaba walau lam ya bulfihi ko da ko mutum bai yi hutsarin a ciki ba to baya halitta ka je ka yi wankan janaba wato a cikin shi malaki kamar fi ruwayati muslim kamar daga cikin ruwaya ta imamu muslim in kullu ra'ayi a can ya ce wali muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun ko ba ka ba kenan ma'ana waɗannan dai su ne ɗan abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na gaba shine jawazu zalika fil ma'il jari mafhumul mukhalafa ko ba ka ba idan aka ce an hana mu mu yi wanka ko mu yi fitsari a cikin ruwa wanda yake a guri guda wanda baya gudu to in kuma mai gudu ne wa kenan halitta ana fahimta kenan shine jawazu zalika kenan halaccin yin fitsarin ko yin wankan filma iljari a ruwa wanda yake gudu su ma da ke ce amma wal ahsanu ishtinabu amma shi ma abin da yafi ka guje shi malamai suka ce musamman idan aka ce inda za ka yi fitsarin ko kuma inda za ka yi wankan a nan gaba akwai waɗansu suna shayarwa sai ya biyo ta kanka zai zo kansu to nan baya halitta a nan mana hannun nan yana da ƙarfi kenan amma inda ruwa mai gudu ne halaka ne malaka cewa annahayu an kulli shay'in min sha'nihi al'adha wal i'tida hadisin yana nuna cewa hani game da dukkan komi in dai a cikin wannan abu akwai cutar da wani akwai ƙetare iyaka ga haƙƙin wani to baya halitta ko ba ka ba kaga wannan ruwan kaga kai ne bukatar ka ce kuma kana bukatar ka yaka nake amma yin ka zai cutar da waninka to kiyasi ne akan dukkan wani abin da mutum zai yi wanda zai cutar da ƙunshi to wannan hadisin yana hani akan wannan sai hadisi na gaba malika cewa al-hadithu sadis hadisi na shida an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب آه wannan hadisi na farko Imam Muslim ya fitar da shi a cikin At-Tahara ah Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Wudu ma'ana dai da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi kamar da malam ya shaddanta to wannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ya rawaito shi yace lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum kenan idan kare ya sha a cikin makayin ɗayanku a ruwaya ta imamu muslim waccan ta ƙarshe ma ta uku kenan ko ta abdullahi bin mugaffal sai ce idza walagal kalbu fil ina'i idan kare ma'ana ya sha da haka kenan anan shur da wulu ko kuma ma'ana shariba ko kuma walaga duk ma'ana su ɗin ina ta gani yawa kenan ya ce idza sharibal kalbu ma'ana idza walagal kalbu kenan idan kare ya sha fi ina'i a cikin makayi kwano a nan mana sun faɗi ne abinda yake shi ne galibi amma duwani abu wasu suka ce hatta jikinka ko tuharka ya zo ya dashe ka ta wani hukuncin ya haukan shi amma shi ina mana an yi nassanta a kan shi ne saboda shi ne mafi yawa kenan idan kare ya sha ko ya lallagi a cikin makayin ɗayanku nan suka ce shi ma fi ina ahadikum shi ma nan makaraja ne makarajin gani amma ko na wani ne ka aro ya sha hukuncin ɗaya ne nan kuma da ya ce idan shariba alkalbu alkalbu suka ce da jinsi ne kowane irin kare hatta karen da shari'a ta ba da dama a mallake shi shi ma yana wannan hukuncin ya haukan shi manzo cikin idan kare ya sa a cikin makayin ɗayanku sai ce falya silhu saba'an ya wanke shi so bakwai wani musulmi ruwaya ta imamu musulmi ce ulahun na bitura ma'ana ta farkon ta ƙasa kenan ka sa kasa na farko walahu fi hadith abdullahi ibn mughaffal ma'ana daga shi imamu muslim a cikin hadith abdullahi ibn mughaffal yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza walagal kalbu fil inani idan kare ya sha a cikin makayi suka ce iza walaga wa mudari'uhu yalahu bil fatihi fihima bi ma'ana shariba bi tarfi lisani shine walaga kenan ya sha da tsinin halshen shi ina wata gani wa huwa an yudkhila lisanahu fil ma'i suka ce shine sanya harshen shi a cikin ruwa wa ghayrahu ko kuma ma ba ruwan ba min kulli ma'i da dukkan wani abu wanda yake ruwa ruwa ko wata nono ne ko wata hura ce ko wani kunu ne duk dai abin da yake mai ruwa ruwa idan aka ce ma ba rin ruwa zallan shi ba duk wani abu mai ruwa ruwa ko wata miya ce ka hada ta sosai ta sha nama ya zo sai ya lasa to hukuncin da ruwa duka ɗaya ne kenan idan ya lashi wani abu ya sanya harshen shi a ciki a cikin ruwa ko da mai ruwa ruwa fa yuharrikuhu sai kare ya sa a ciki ya motsa shi walau lam yashrab ko da bai sha ba to an samu wannan wulugukin an samu wannan walaga kenan ina ta gani to shi manzo yake cewa faghsiluhu sab'an ku wanke shi so nawa so bakwai sai ce wa'afiruhu thaminata ma'ana ku sanya mishi ƙasa na takwas ɗin biturabi da ƙasa shi da muke cewa afiruhu ya ce attafiru attamrigu fil afari ba huwa turab afarkin ana nihin ƙasa kenan ko huskan ƙasa saman ƙasa ko ita ƙasan kanta ana kiranta al'afuru ina wata gani da ya ce ulahunna ma'ana na farkonsu a wata ruwa ya ce ihidahunna ko ko ta farkon ihidahunna ko kuma ɗaya daga cikin guda bakon shi kuma wannan cewa ne wa afiru sami na tako ta takwas to anan malamai sun kai sun kawo kowanne kai misali so nawa za a wanke so bakwai to a nan iskalin da nan da ya zo ce wa'afiruhu tabi na tako mana ku wanke na takwas ku sawa na takwas wato da sanya ƙasa da wankewa na horko biyu za ka ilga shi sa ƙasan daban wankewan daban ina wata gani kenan ka hada su zai baka nawa zai baka guda bakwai kin na harkon da zaka yi sai in sa kasa in murza in murza in sa ruwa in wanke daya ina ta gani to kaga sa kasa wankewa shine za a samu kenan in ka kirga da sa kasan sai zama nawa sai zama takwas to amma kasa da sa kasan da wankewan warkon duka ka ilga su guda shine ma'ana saba'in din kenan yawa kenan a takeice za a wanke shi su bakwai to kasancewa wata ruwaya ta zo kaga wannan ulahunna ne ko a wata ruwaya ihdahunna a wannan ruwaya kuma ta karshe at-tamina ta bitura na takwas ka sanya na kasa to suka ce ma'ana an so ne na farkon mustahabbi ne a sama na farkon ulahun da biturar kan an so ne amma in ka sama na biyu yayi in ka sama na uku yayi ina wata gani to amma ka sama na farko suka ce yafi saboda ruwan ya ƙara wanke ya ƙara wanke ya ƙara wanke kaga da ƙarshe dai ya zamanto wato yayi kal amma a ce ke da ka wanke so bakwai kuma ka zo ka sa ƙasa to kowa kaga yana buƙatar ƙarin wanki da dai ka sa kafin a zo shi na ƙarshen sai abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadithi mai girma ma ya ce ma yi ƙazu minal hadith abu na warko a tagliru fi na jasatin kalbi a cikin wannan hadithin yana nuna mana irin tsanantawa da kuma tsananin najasar kare ta yadda aka ce a wanke abin da kare ya yi lallagi a ciki ko ya sha a wanke so bakwai ɗaya daga cikin kuma a sa ƙasa wani ke nuna maka an irin girman na jasan kare kuma malamai sun ce wato wannan ya shafi hatta hutsarin shi da kuma kashin shi wannan tsananin najasa duka wannan suna tare da cewa sun ce a tun da dai hadisin ya nasanta hutsari mana ka miyan shi sai wasu ka ce a bar shi a miyan amma dai kasancewar shi shi najasa ne wannan hadisi ya roce shi karan kanshi shi najasa ne fitsarin shi najasa ne kuma kashin shi ma najasa ne wasu malamai sun ce hatta shi karan inda a ce zai shiga cikin ruwa sai ya shahe ka to ya zama najasa sai ka ji ka wanke so nawa so bakwai wasu ka ce a wanke so ɗaya ba shi kenan inda jikin ne ana fahimta ko na kera wanda yana nuna maka irin girman najasan wato kare malice lishiddati qazaratihi saboda tsananin mana kaman kazamtar shi ana kazamta ne yana da kazamta matsananci sai ce walida fa innahu yanjisu wa illam tazhar fihi atharun najasa daka kenan duk abin da kare ya lallage a ciki to wannan abin zai zama najasa ne ko da ku baka ga alamar najasan ba yanzu ya zo sha ruwa a ciki ko ya lashe wani wani asset za ka ga alamar najasan kenan dai duk da cewa mana ba za ka ga alamar najasan ba amma wannan yana nuna girman wannan kin shi malaka cewa wa tafsiruhu ya ati qariban insha Allah kenan dai bayani zai zo nan gaba kadan sai abu na biyu wanda za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin shine inna wulugal kalbi fi ina'in yin shan kare a cikin wani makayi wa misluhul akl to ba shan ba shan kade ba cin wani abinci ma shi ma kwatankwacin shi kenan malamai suka ce ko da abinci kwanan da zai ci abinci a ciki shi ma kwatankwacin shi ne kaman kaman shaɗin ne kenan yanzu sul ina'u kenan wannan makayin ko ciye ko shaye wannan makayin zai zaman to najisa ne kuma waya najisu ma fadala minhu kuma abin da ya saura a cikin shi ma najisa ne in ruwa ne ko abinci ne ko miye ne ko wata miya ce duk girma tukunya inda ya zo ya ci to sai dai kwakura ya zama najisa ya ji a zauna ta kwace wani miyar biki ce ya zo ya aika aika na'am kiran dai duk abin da aka bari a ciki ya zama najasa kwanan komiye duka ya zama najasa wadda ke nuna maka girman najasa kare kuma suka ce kaga wani a lokacin akwai irin su zaki akwai irin su kura akwai irin su waye amma dukansu su ba ba su irin wannan hukuncin ba duka wannan inda su ne suka ce in kana so kawai wanka wanke ko su dai shikenan amma an kare ne to sai an mishi irin wannan wankewa abu na uku daga cikin za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin shi ne wujubu ghusulma walaga fihi saba marat kenan wujubu ba ghusulma walaga fihi saba marat kenan wajibcin abin da kare ya ci ko ya sha abu a cikin wannan makayin to wajibi ne a wanke shi so bakwai abu na hudu وجوب استعمال استعمال التراب وجوب استعمال التراب مرة واجبcin ayi amfani da ƙasa kenan ɗaya daga cikin uku mana jiko guda a cikin bakwakin da za a yi kai ba uku ba a cikin bakwakin da za a yi to ɗaya daga ciki ayi amfani da ƙasa a ciki a sa ƙasa malaka cewa wal aula an yakuna ma al ula abin da ya fi kuma ƙasan a sama wankewa na farko liya a cilma a ba da hado ruwa ya biyu bayan wannan ko a na biyu a na uku a na hudu kenan gaga a na bakwai babu ƙasan ko babu wannan najasar duka ta ta yi wata kunu fitaminatil musharu ilaiha fi ruwayatil ukura kenan sai kasance a na bakwai wanda aka yi ishara zuwa gare shi a ruwaya wadda take mana ta kasar ta karshe da makaranta sai ce wala farka baina an ya turaha ma'a ala turabi aw turabi ala alma'i aw an ya'khudha turaba mukhtalafun bil ma'i yayin da zaka zo wankewan to babu laifi ko ma'ana ka zuba ruwa a saman ƙasa ma'ana ka fara zuba ƙasa a cikin makayin sai ka kwarar ruwa sai ka wanke yace kuma ko kuma ka zuba kasan a saman ruwan ka fara zuba ruwan sannan ka zuba kasan ko kuma ka iske kasa a kwaɓe ka ɗauka ka sa kowanne ka yayi bayan kusuru bihi yana mutum sai ya wanke da shi amma masu maudi'un najasa najasati bi turabi fala yujzi amma ka zo ka shahe wurin da kazamtar ta taba da ƙasa kawai ka shahi kawai shi kenan ba tare da an wanke ba wannan baya isarwa lalle lalle dole ne mana sai a wanke shi so bakwai a fa'ida ta biyar inna ma kama makamat turabi milal munakiyat yi'uta hukumahu fi zalika a duk abinda yake matsayin ƙasa daga cikin irin abubuwan da suke wanki ababe to shi ma ana ba shi hukuncin ƙasa ana fahimta irin su sabili irin su omo irin su dai abubuwan da ake tsabtace abubuwa da su suka ce to shi ma kenan yana iya kasancewa matsayin ƙasa kenan kambacin ƙasa-ƙasa akwai sabili akwai sofili ne ƙasa sai ka wanke da shi malace li'annahu laysa al-qasd lit-turab wa innama al-qasd an-nazafa yace mana ma'ana wai abin da ake nihi ba kasan bane tsarkakan ne ake ake bukata in akwai wani abin da mai tsarkakewa kamar kasan to in aka sa yana cin wurin shi wannan kuma wa huwa mazhabu ahmad wa qawlu shafi'i wannan kuma shine qaulin imamu ahmad da imamu shafi'i sun ta kan cewa kenan kambacin kasa ana iya sami ana iya ana iya sa umu ana iya sa sabili ko sodi jabal da sauransu da irin abubuwan da suke masu kashe microbe ana fahimta malice wal mashhuru fi mazhabihi ta'yun turab amma dai abin da yake shahararre a mazhabal imamu shafi'i shine cewa lalle lalle ne an sa kasan nan su sabili da su umu ba sa yi kuma wa kawahu ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid ya karfafa wannan magana cewa lalle lalle dole ya sa kasa duk wani abin da zai ci wurin kasa baya wadatarwa kenan ibnu daqiq al-eid ya karfafa wannan magana sai ya ce bi anna turaba jaa bihi an-nas domin kaga kasa ai nasi ya zo akan shi ko nasi nasantawa yayi kula wunna bi turab ko ihda wunna bi turab ko wa afiruhu thaminata bi turab kaga ai an nassanta mi an nassanta kasa ibn da yake cewa kenan tunda shi kasa ya zo a da nasi to baya halitta a sanya wani abu daga wanda yake kishe shi kuma wa huwa ahadul mutahhirin shi wannan kasa yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke masu tsarkakewa ina wata gani sai ce wani annal ma'anar mustambat idan ada alan nassi bil ibtali fa huwa mardud kenan duk wani ma'anan da za a zakulo a bada wani hukunci idan wannan abin yana kai zuwa ga bata wani abin da nassi yace to wannan abin lalacece ne kenan tunda tunda nassi ya nasanta a sami a sa kasa kenan in kace a sa sabili ko a sa omo kaga ai ya lalata mi ya lalata sa kasa yace to ai haka duk abin da ma'anar da za a istinbadin ta lalata wani nasi yace to maida maida wannan ma'anar ko wannan istinbadin za a yi naka ne qala imam an-nawawi imam an-nawawi yake cewa wala yaqumul ashnan al-ashnan wata itaciya ce wadda take matsayin a wancan ada kamar matsayin sabili ne ana wanke tufafi da ita ana wanke kaya da ita to shine imamu shafi imamu nawawi yake cewa wala yaqumul ashnanu wala sabunu aw ghayruhuma maqama turabi ala al-asah kenan wannan ashnanu wannan itaciyar ko kuma sabili ko wani sabili ko omo ko sauransu baya cin wurin ƙasa a zance mafi inganci yana ka zance mafi inganci shine cewa na wannan ɗaya daga cikin guda bakwakin lalle lalle ne a sami a sa ƙasa wulutu sai shi mai sharhin wannan yake cewa abdullal basam yake cewa wa ƙadi zahara fil buhusil ilmiya hakika ya bayyana a bincike da aka yi na ilimi alhadisa na wannan zamanin mana a wannan zamanin an yi bincike sun yi bincike cewa annahu ya sulumina turabi in ƙa'a li hazihin najasa la ya sulu min gairi mana a wannan zamanin an yi bincike da cewa irin yadda ƙasa zai gusar da wannan najasan ta kare to babu wani abin da zai gusar da ita kamar ƙasa duk an gwada an sa duk abubuwan da suke masu kashe mikrob waye-waye da sauransu duk an leƙa shi ga ɗan saura amma ka sa ƙasa sai ga ya huta sai ce wa in sa'a haza in dai lalle wannan binciken ya tabbata ya ce fa innahu yuzhiru ihda mu'jizati shar'i ash-sharif wannan ma'ana yana nuna yana bayyana ɗaya daga cikin gagarabadokin wannan shari'a mai girma ma'ana wannan musulunci ina wata gani sai da rasulullah sallama ya ba da labarin a wancan zamani kuma yanzu aka zo aka ga lalle lalle in ba hakan aka yi ba to ba yadda za a yi kubuta game da wannan najasa wato takare a fa'ida ta shida shine azamatu hadhihi shari'a al-mutahhara girman wannan shari'a mai girma ta musulunci wa annaha tanzilun min hakimin khabir wannan musulunci sabkeke ne game da ma'ana sabkeke ne daga wajen wanda yake mai hikima kuma wanda yake mai cikakken sani wa anna mu'addiha salawatullahi alaihi lam yantiq anha kuma mai isar da wannan sakon na shari'a shi ne tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi manzo sallallahu alaihi wasallama mana baya magana akan sarrai mana duk abin da ya faɗa in huwa illa wahayi yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne akan shi daga Allah ta'ala sai da bayan da za a san irin waɗannan abubuwan dole sai Allahul ghuyub ya bada wannan labarin مالشي وذلك أن بعد العلماء حار في حكمة هذا التغريز في هذه النجاسة wannan kuma kasancewar waɗansu daga cikin malamai sun ɗimoce game da yadda ta yaya aka aka kaurara lamarin najasan kare ma annahu yujadu ma huwa mithlahu ghilza tare da cewa akwai najasosi kwatankwacin irin kare wanda suke matsananta amma ba wata najasar da aka kaurara gusar da ita kamar ta kare inda kowace irin najasa gusar da ita menene kai a wanke ta ta gushe in a wankewa ɗaya ta gushe shiken sai annabi ta gushe kawai shiken an ƙare amma shi kare nashi sai ka wanke he kai so bakwai to wasu wasu malamai suka ɗimauta akan yaya ne ne aka yi wa ya abin ya kasance tare cewa ga manajasa manya-manya amma na kare aka ba shi irin wannan hukunci suka ce walam yushaddad fitta tsihiri minha su kuma ba a tsananta ba wajen tsarkakuwa da su kamar da aka tsananta na wajen kare sai ce hatta kala fariqu min ulama har ma waɗansu daga cikin bangare daga cikin su malamai suka ce inna at-tathira ala hadhihi al-kayfiyya min wuluji al-kalbi ta'abbuduyi la ta la tuqalu hikmatuhu kudan su malamai suka ce ai wato wanke najasan kare a wannan kafiyar da wannan hadisin ya bada suka ce ba a iya fahimta kawai dai Allah ne ya bautar da mu da wannan malace hatta ja'a tibbul hadith har likitanci ilimin likitanci na wannan zamanin yazo biktishafatihi wa mukabbiratihi yazo da binciken shi kala-kala da kuma irin ababen da suke girmama ababe fa asbata sai ilimin zamani ya tabbatar anna fi lu'abil kalbi lalle a cikin miyan kare microbat akwai microb microb da yawa wa amradan da rashin lahiya da cututtuka fattaka waɗanda suke mana masu ragargaza ɗan adam la yuzilu halma'u wahdahu ruwa shi kadai baya iya kusar da su dole sai an sami sai an sa kasa malaje fa subhanal alimul khabir sarki ya tabbata ga Allah wanda yake masani mai cikakken sani wa hani'an lil muqinina malaje ma dalla da mutane masu yaqini masu yarda wa wailan lil jahidina kuma boni ya tabbata ga masu musu ina ta fahimta da haka dai ma'ana shi dai wannan karen yana da mummunan wannan al'amari a fa'ida ta bakwai a cikin wannan hadisi malake cewa zahirul hadis zahirin wannan hadisin annahu amun fi jami'il kila cewa idan kare yayi ya sha a cikin makayi a wanke su bukai ɗaya a sa ƙasa ya ce wannan ya game dukkan karnuka dukkan karnuka ya ce an malkilabu lati azina shar'u bitti khabiha kaga mana karnukan da shari'a ta yi umarni game da cewa a mallake su misalin kilabu sait karnuka na farauta shari'a ta ba da dama a mallake su hakanan kilabul mashiya karnuka masu kiwo masu kula da dabbobi shari'a ta ba da dama a mallake su hakanan alkilabul harisa karnuka wanda mutum zai mallake shi don gaji da musamman kana wani wurin da barayi sun dame ka ko kuma ma'ana akwai waɗanda suke 'yan barazana kaza-kaza da sauransu ma'ana dai akwai haɗari a kanka to idan ka saba wannan karan zai taimaka maka wajen kiyayewa da kuma tsare jininka da dukiyarka to babu laifi shari'a ta ce kai ka ɗauki kare to amma hatta shi karen wannan wanda shari'a ta ce ka mallake shi to idan ya amfani da wani abun bukatarka to dole ne ka bi wannan matakai wajen tsarkake shi ina ta fahimta wasu malamai sun ce a dai wanda shari'a ta bada dama ne to aka ce komai in ya taba sai ka wanke su bakwai akwai tsanani kaza kaza da sauransu sai ce sai su kawo dan sauki a ciki amma dai babu wani dalilin da yake nuna wannan saukin kuma kai kana so ne ka samu ma'ana kiyaye kanka da dukkan wani abu da zai kasance barazana ne game da lafiyarka kuma wani abin an bincika an gano akwai cutarwa don haka kenan kowanda kake amfani da shi ne to wajibi ne ka taimi ka wanke so bakwai kuma ɗayan ka sa ƙasa a ciki kuma wannan hadisin yana nuna mana hukuncin haɗarin mutum ya mallaki kare ba tare da bukata ba to yana hankalin ka yake mutum a irin abin da yake da irin wannan najasa da ta kai ƙololuwa ka je ka janyo shi a jikinka kurka rayuwa tare shoron da suke abin nasu ya kai ma za ka musamman turaga suna gama baki da kare ana abubuwa kala-kala su ci abinci tare su yi waye su yi waye to da yawa daga cikin musulmai wawan suna gani wai kamar wani ci gaba ne wani bariki ne daga mutum a yi ta kakarnuka a gidaje wanda ba a bukatar su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi ruwayar imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa duk mutumin da ya mallaki kare ba don bukata ba ba na kiwo ba ba na farauta ba ya ce kullum ana ragewa daga cikin ladanka ana rage maka kera kullum kirat wani wani yanki ne babba daga cikin ladanka duk mutumin da ya mallaki kare in dai ba bukata to zaman ka da wannan karen kullum ana zabce maka wani yanki babba daga cikin ladanka tsara me zaki kawai haka nan Kaga kuma duk wani aiki mai wahala ladanka kana kana tattarewa ka je kawo wani abin da zai rika sayar maka da shi kuma tare da irin wannan barazanar da ke tare da shi na rayuwa da shi da aka kenan mutum ya kiyaye kaji da irin a girman najasar da take tare da shi wannan karan kuma ba yanda za a yi wato ta gushe sai an bi wannan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama a ya faɗa na ga insha Allah sai mu tsaya akan wannan hadisi sai darasi na gaba mu tashi hadisi na bakwai muna wata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh